أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين ga watan goma hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ranar ashirin ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da uku alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar niger muna tafsiri ne a cikin suratul isra' jiya mun kammala karatu a cikin suratul nahl kuma lokaci bai ba mu dama na fara karatu cikin suratul isra'i ba sai zamto yau za mu fara karatu a cikin suratul isra'i daga farkon surar zuwa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya su jiya mun fara muqaddima akan wannan surar cewa suratul isra'i makkiya ce tana karantar da irin abubuwan da surorin da aka saukar a madina suke karantarwa sai dai wasu ayoyi da wasu malama suke ganin ba su daga cikin ayoyin da aka saukar a garin makka an saukar da su ne a madina wanda mun yi bayani a takaice dangane da waɗannan ayoyi kuma a muƙaddima na biyu mun ambaci sunan wannan sura cewa tana da sunaye guda uku da kuma dalilai da suka tabbatar da wannan suratul isra'i suratul bani isra'il da har muka ambaci riwaya na imam tirmidhi daga aisha cewa manzon Allah duk lokacin da zai kwanta yakan karanta suratul zumar da suratul bani isra'il sai kuma muka kawo magana a hadisin abdullahi bin mas'ud da yake lissafa suratul bani isra'il tana ɗaya daga cikin surori da ya koya daga wurin manzo Allah tun farko farko muka yi bayanin ya koyi surori saba'in daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka karanta hadisin da manzo Allah yake cewa man salla an yaqra alquran waddan kama anzalahu Allah wa liyaqra ala qira'ati bin ummi abdihi duk wanda yake son ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi a danyensa da ya karatu a irin kira'a na Abdullah ibn Mas'ud sai sura daga cikin sunayenta ana ce da su suha daga cikin muqaddimar da muka gabatar da jiya mun gabatar da cewa wannan sura tana da ayoyi 111 tana da kalmomi 1563 tana da harfa dubu shida da ɗari hudu da sittin idan in mutum zai karanta suratul isra'i zai samu lada dubu sittin da hudu da ɗari shida Allah ya samu dace sai bayani akan abrazu sura wannan zai suranta mana abinda sura take kumshe da shi a dangule daga cikin abinda sura take kumshe da shi akwai tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kore shubha da kafirai suke amfani da ita don saka shakka a cikin zukatan masu imani shi yasa duk lokacin da suka sauko mai da tambaya don kawo rudani sai Allah ya saukan masa da amsa ta yadda rudanin zai gushe wani guri suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjira lana من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا سنيا وإن تنبيوي ألا يتي قل كثير سوء سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا da abin da ya kammala wannan daga cikin aqrar na wannan sura akwai al-ithbat bi anna al-qur'an haqq ana tabbatar da cewa qur'ani gaskiya ne da Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal mun saukar da Qur'ani ne da gaskiya kuma ya sauka ne da gaskiya kaga tana tabbatar mana duk labarin da yake cikin Qur'ani gaskiya ne sannan tana ƙara yi mana bayani akan matsayin Qur'ani da kuma darajar da yake shi a wurin mu'minai saboda kafirai kusa da ake karanta Qur'ani sai Allah ya sanya shayi tsakanin shi da wa'inda suka kafircewa addinin Allah. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace. Sura tana karantar da mu akan wahdaniyya na Allah subhanahu wata'ala. Da Allah yake nuna mana cewa shi yake da ikon juyar da jiragen ruwa lokacin da suke dauke da kaya a cikin ruwa. Aga wani yana nuna mana iyawa ta Allah da kudurarsa. Allah mulkin sarki ya samu dace. A takaice kenan za mu je bayani akan suratul isra'i Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi 'abdihi layla sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa laylan a cikin dare min almasjidil haram daga masallaci mai alfarma shine masallacin makka ila almasjidil aqsa zuwa ga masjidil aqsa shine masallaci mai nisa ma'ana masallaci mafi nisa daga cikin masallatan da aka shar'anta ziyara su a musulunci ne yuri ina ne alladhi barakna hawlahu wanda muka sanya albarka a zagayensa linuriyahu min ayatina dan mu nuna wa manzon Allah daga cikin ayoyin ma'ana ayoyi masu ban mamaki manzon Allah dan ya gansu a wannan tafiyar da zai yi innahu huwa samiul basir lalle shi Allah mai ji ne kuma mai gane ne wannan shine ake ce da shi mu'jiza na Isra'i da Mi'rajin da manzon Allah ne an kace Isra'i shine tafiya cikin dare tafiyan dare shine Isra shi ko Mi'raj takawa daga ƙasa zuwa sama manzon Allah ya haɗa biyu cikin dare yayi wannan tafiya kuma cikin daren aka je da shi sam ya gana da Allah subhanahu wata'ala yadda al'amarin yake jama'a Isra'i da Mi'raji na manzo Allah ya faru ne kafin hijira da shekara ɗaya da wasu ‘yan watanni bayan mutuwar ammin manzon Allah sallallahu bayan mutuwan Khadija sun mutu shekara guda ne manzo Allah ya shiga damuwa har ake kiran wannan shekara shekarar bakin ciki saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya rasa masoyansa masu bashi gudunmuwa ta kai tsaye da kariya na kai tsaye inda kun san shi Abdul Muttalib Abu Talib Abu Talib bai musulunta ba amma yana da wani kwarjini wanda ana jin tsoron taɓa manzo Allah saboda yana nan ko ko ko baya nan ana jin tsoron a taɓa shi ya ji labari shekarar da ya musulunta kahirai sun ji daɗi sosai cikin manya-manyan kahiran da suke murna akwai su abu jahal akwai su batu bini abi mu'ai akwai su batu bini rabi'a da waɗanda suke kama da waɗanda shekarar da ya rasu ba manzo Allah ya rasu ba ko shekarar da shi amin manzo Allah ya rasu ɗahirai sun ji daɗi sosai zala ya zo ya sujjada a masallaci mai alfarma sai utbat bin abi mu'ai ya je ya ɗauko mahaifar kuma da ɗanyinta ya zo ya zuba saman kan manzo ala sallallahu alaihi su abu jahal suna murna ana dariya asiri labari ya kai ma fatima yar manzon allah sallallahu alaihi ta zo ta cire shi daga kan manzon allah manzo allah yana kyamai ya tashi ya lalata wurin da yake mai tsarki ne shine bayan manzo Allah ya tashi addu'a shi Allahumma alayka bi abi jahl Allahumma alayka bi utbah bin abi mu'ayth Allahumma alayka bi utbah bin rabi'a wa inna manzo Allah da sauran su yi addu'a a kansu dukkan su su kuma kafirai duka a yakin badar sai da Allah ya nuna karshen su aka kashe su to lalle shekarar na manzo Allah ya shiga damuwa shi addalilin ma yayi hijira kun sai ya fara yin hijira kafin a ce sai Madina gari ya yi zahi sai salali ya je ɗa'ifa lokacin da ya je ɗa'if babu mai labari sai da ya shiga manyan ɗa'if ya neme su zuwa ga musulunci suka kafirce suka yi karɓar musulunci suka shirya wa mutum Allah makirci suka ce suna zuwa suka haɗa shi da yara yara suka yi ta jifanci har aka ji masa aka fasa mai kai jini yana zuba har ya kai da diga digin manzo Allah sallallahu yanzu Allah yana tsaye duniya ta kasa yi mai daɗi makka dai ba ta shigowa garuruwan da an zagaye da makka inda ya sa tsammanin a saurara mai ta'if to ya je ga yadda aka yi masa tare da zaid bin haris kun san shi zaid an yi a cikin sira ya ma'ana yaron manzon Allah ne khadija ta ba shi kyautarsa gane ko Allah samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya taho Allah ya aiko da mala'ika yace da shi kaje ka tambaye shi me yake so a yi da mutanen mala'ika ya zo yace ni mala'ika ne aiki na kaza ne Allah yace in tambaye ka duk abin da kake so a yi da mutanen yace abin da nake so a kyale su ba san ko ni waye ba inda sun san ko ni waye ba su ne haka ko kuma akwai ɗiyansu in ba su musulunta ba ana samun wasu cikin yayan su musulunta yanzu Allah mutum ne mai haƙuri shi yana cikin wannan hali sai Allah ya karrama shi da yin isra'i da mi'raji shi qadiyya na isra'i da mi'raji abu ne wanda mai saukin a fahimta ne amma wasu suna yadda da abin da ya fi wannan nauyi ba sa yadda da abin da bai kai wannan ba kuma ta ƙur'ani ya ba mu labari cewa annabi Suleiman ya yi mulki ya mulki aljanu kuma ya mallaki tsuntsaye har ga tsuntsu ya zo ya nemo masa labarin wata ƙasa ya zo yana ce mai ya samu labarin wasu mata tana mulkin wasu mutane amma suna bautar wani Allah ya tura mata da saƙo daga ƙarshe dai ya fahimci za ta zo sai yake ce da aljannu mai ya ni bi arshiha abla an ya'tuni musulmi cikin kowa zai zo min da gadon ta kafin su zo min suna musulmai muna da wannan tarihi ko Allah ce qala ifiritu ifiritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami Ifiritu daga cikin aljannu ya ce da Suleiman ni zan kawo ma gadon ta kafin ka miƙe daga wurin ka je gida ka dawo na yi komai aka yi faɗa wa inni alaihi laqawiyyun amin yace ni ina da ƙarfi kuma amintacce ne zan kawo gadon bai lalace ba gadon mulki an ce daga fadan Sulaiman zuwa fadan Bilqisa tazaran nisan da aku ya fi tazaran nisan da yake daga Baitul Haram zuwa Baitul Maqdis aljani Allah ya ba shi ƙudura zai iya zuwa ya ɗauko abu ya kawo shi kaya masu nauyi bai zan abin mamaki ba sai wanda mala'ika zai tai da shi shi kaɗai bai ɗauke da kaya kuma shi ne abin mamaki jama'a cikin wannan ƙasoshin wanne ne ya kamata ya zama abin mamaki jama'a wannan tarihi na suleiman akwai mai inkarin shi babu musulmai dai na kware ko kahirai da yawa suna ganin babu laifi amma yanzu inda kissar annabi ne shi an maki yin sun su kusa da Allah samu lafiya to dai wannan karama ce da Allah ya karrama manzon Allah da ita ce sakakun mu shiga bayani akan yadda Isra'i da Mi'rajin manzon Allah ya kasance muna son mu sanar da mutane maganganu na malamai akan yadda al'amari ya faru kuma zama da suke ganin manzon Allah an yi isra'i da imiraji ne da shi ma'ana ruhan la jasadan ran shi ne aka tafi da shi ba da gangar jikin shi ne maluma sun ta kawo maganganu amma mu za mu tsaya kan magana guda magana da take marin jayayya wadda take da dalilai masu ƙarfafa mata cewa manzon Allah an yi isra'i da mi'raji da shi ne a farke kuma da ruhin shi da gangar jikinsa haka duk abin da ya gani ba a mafarki ne ya ransa ba ya ransu gani ne na hakika farkin annabawa gaskiya ne ba ƙarya ba ne an fahimci hausa malamai suka ce daga cikin dalilai da suke ƙarfafa wannan Allah ya ce subhanan ladhi asara bi abdihi layla subhan lafazi ne na tasbihi malamai suka ce la yaqau illa fi amrin azim ba a faɗin shi sai cikin abu mai girma sai ya zama to ya zo ne min bab maqulul mutlaq ay yusabbihu Allah tasbihan idan maqulul mutlaq akan yi amfani da shi da ta'kidil kalam daga cikin abubuwan da suke basuwa na ɗaya kenan sa'annan abu na biyu Allah subhanahu wata'ala shi yayi bi abdihi bai ce bi ruhi abdihi ba yan ka ce bi abdihi mun sani a ƙa'ida na bawa ya kunshi gangar jiki da kuma ruhi wannan kalma tana ƙara ayyada mana cewa mazala da gangar jikin shi ne da ruhin shi gaba ɗaya aka tafi da shi don ya gana da Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukin sarki yake cewa liyuriyahu min ayatihi ko nan nan ne muke ko cikin ayat ne Allah subhanahu wataala yake cewa laila min masjid haram ila masjid alladhi barakana linuriyahu linuriyahu dan mu nuna masa kenan in zaka je gani gangar jikin da ruhi ke gani gaba ke ɗaya ba ruhi ba ba ruhi kaɗai ba dalili na biyar hadisin da sama da sahabi ashirin sun ruwaito shi cewa wanzu Allah ne zai isra'i da miraji an kawo masa burak shine abin da zai hau ya je baitul maqdis ko ba ruhi yake hawa abin hawa ba jiki ne yake hawa kenan manzo Allah da gangar jikinsa ne yake an fahimta wasa sannan abu na ƙarshe inda cikin kwana ne wanzu Allah ya tahi da bai zama mu'ajiza ba kai ma zaka na iya mafarkin kana aljanna zai iya aljanna shi danta ba ta kware ba ce ko ba ka bane sai dai sai ga mutum shi na kwana sai ka ta sai cewa na ya za a yi kai ka tashe ni na dauko hanya kuma sai ka zo ka tashe ni kun gane duk tana iya kama Allah subhanahu ya samu dace to shine Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yadda al'amari ya kasance game da Isra'i da Miraji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga riwaya na Anas dan Malik. Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana manzo Allah ya ce muna ina cikin masallaci mai alfarma ina kwance kwana ya kama ni ya ce ina jina kamar kwana kamar farke idan a ta ni jibirilu bilbura sai ga jibrilu ya zo min da abin hawa shi ne sai an bato hadisi da tsawon shi an fahimci hausa haka abubuwan su kuje abu zar yake ba da labari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kwance cikin ɗaki sai ni ga mala'ika ya taho da aka zo aka same ni sai aka fasa kirji na manzo Allah sallallahu alaihi aka ciro zuciya aka fasa shi aka wanke da ruwan zanzam aka cika shi da imani da kuma abin da Allah ya so ya sa a cikin zuciyar manzo Allah sannan aka kulle zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan aiki an kare sai aka kawo mai burak shi burak abin hawa ne shi bai kai alfadari ba amma kuma ya fi jaki shi ne jakin doki alfadari ke to shi yana tsakankaninsa ne shi ne dabbar da annabawa suke hawa jibrilu ya zo da ita manzala zai hau dabbar sai ta yi halaye irin na dabba ya ce wannan shi ne mafi alherin wanda zai hau samanki a baya ƙasa ya ce dabban ta tsaya har jikinta yana gumi saboda ta fahimci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ce an sanya mata suna baraq daga albarq ne albarq shine walkiya ka san ba abin da ya kai ta sauri ita kuma dabbar haka take da sauri an ce takan aje kofatan ta ne iya ganin ka shine takon ta daya maka je cikin sahara iya ganin ka shine tako daya in biyo sahara ta hin minti ɗaya ba karama bace to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tafiya to shi ne manzo Allah ya zo baitul maqdis sai ya daure ta inda annabawa suke daure ta sai ya shiga masallacin baitul maqdis ya yi nafila raka biyu bayan ya ƙare ya fito aka zo mai da kwano guda biyu da kwano ɗai na madara a cikin shi kwano ɗai giya a cikinsa manzala ya zaɓi madara ya sha to bayan ya sha sai aka ce to yanzu a yi tafiya za a hau sama shi ne aka fara yin miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zala ya ce jibril ya ɗauke ni mun kata sai da muka zo sama ta ɗaya sai ya buga ƙofa don a buɗe mana mu shige aka ce da shi waye tare da kai ya ce ina tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an mai izini ya zo ne ya ce an mai izini suka yi mai maraba da zuwa suka buɗe mai ƙofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga sama ta ɗaya yana zuwa sai ga shiga annabi Adam alaihi salatu wasallam tare da annabi Adamu alaihi salatu wassalam akwai wata riwaya da ta ce annabi Adamu yana zaune in ya kalli dama ya yi dariya in ya kalli hagu ya fashe da kuka manzala ya ce waye wannan aka ce ai wannan annabi Adamu ne ya masa sallama suka gaisa da juna ya mai maraba da zuwa daga ƙarshe annabi Adamu alaihi salatu wassalam a wannan hali da yake ciki manzala ya tambaye Jibril ya ce me yasa nake ganin ya dubi dama ya yi dariya ya dubi hagu ya kuka ya ce ai ɓangaren dama ‘ya'yan shi ne waɗanda suka samu za su shiga aljanna ɓangaren hagu wanda za su shiga wuta ne lokacin da ya kalli dama sai ji daɗi ya dariya ya kalli hagu sai ya kuka daga nan sai tafiya ta yi tafiya aka wuce da shi sama ta biyu yana hawa sama ta biyu sai ya tarar da annabi yahaya da annabi isa ya musu sallama suka mai da mai suka yi mai maraba da zuwa sallallahu rabbi alaihi wasallam sai aka ci gaba da tahiya aka zo sama ta uku su ma aka buga aka buɗe ƙofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga a cikin sama ta uku fa idza bi yusuf sai ga annabi yusuf manzo Allah yake ba da labari yace ya ga yusuf yusuf shine aka ba shi rabin kyawu gane ko zamanin yusuf dun mutanen sai an ka haɗa kyawun su sun ɗauki rabi na ɗauki rabi yusuf sarkin kyawu da irin wannan kyawu za mu shiga aljanna ga ka dai damun ga ka baƙi gajere talaka amma ka shiga aljanna sai ka an gyara ka tsaf Allah samu shiga aljanna sai suka tinkari sama ta hudu suka nemi a yi musu izinin su shiga bayan sun shiga za a ce sai ya tarar da annabi idris annabi idris ya ce marhaban bi akhi ma da lalajin dan uwana suka gaisa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka tinkare su zuwa sama ta biyu an kai ko ba kai ba muna dai tare ko na ga wasu suna kwana wallahi kun ga mun kai sama ta kan mu bar ka kasa fa to nan da mun shige ta bakai to wallahi mun tsaya can da shi kenan da shi ne da suka zo sama ta biyar nan ne manzo Allah ya tarar da annabi Harun alaihi salatu wassalam eh mai sallama suka gaisa da juna aka ci gaba da tafiya sai sama ta shida can ne ya tarar da annabi Musa alaihi salam ya mai sallama suka gaisa a wani riwaya annabi Musa da ya ga manzo Allah ya wace sai fahimci wani abu yace kaga wancan shi ya zo baya na Allah ya fifita shi a kaina al'ummar shi sun fina wa yawa ya faɗi alkhairai waɗanda Allah ya zaɓi manzo Allah a shi haka Allah yake abin shi kaka zo ka ce ai mun mun ka riga ka so ya shi ka zo a ruwan Allah da wani ko ba haka wani haka Allah yake to da aka zo sama ta bakwai nan ne manzo Allah ya tarar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne mazala sai da ya siffanta mana irin yadda ya ga annabi ibrahim ya ce ban ga cikin ‘ya'yan annabi ibrahim wanda ya kama da annabi ibrahim ba kamar ni duk na fi kowa da kama da annabi ibrahim ya ce na gan shi yana zaune ya jingina bayarsa da baitul ma'amur ya ce wannan baitul ma'amur kowane rana mala'ika dubu saba'in suke shiga su yi Allah bauta in sun tafi ba su dawowa wasu za su zo kullum tun da Allah ya nuna hayya wasu na ciki. Mala'ika dubu saba'in. In sun kai zo yau suka yi ibada sun gama nasu misiyon gobe wasu za su zo. Har duniya ta tsaya Allah ya yi shirin mala'ikun da za su zo nan kuma in sun hita an yi shirin inda za su je su zauna. Ya san dai lamarin Allah ya wuce wasa. sai kai ibada kana ganin an dame ka wallahi kai ko ba kai ba sai a kwashe ma ci ne wasu su yi kai kana dan kana ta kana kana Allah madaukin sarki ya samu dace da Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai aka wuce da ni zuwa ga sidratul muntaha Allah ce idhi yaghsha sidrata ma yaghsha ko ba haka bane yayin da abun da yake rufe bishiyan nan yake rufe ta zala ya ce idan wani al'amarin Allah ya ruhe wannan bishiya takan canza ne duk wani sekon ɗaya takan canza kala kuma ba ta maimaita wani duk segon tana canza wani kodar duk tana canza kodar ba ta maimaita shi har abada zala ce ba wani ɗan adam da ya iya siffanta yadda kyawun wannan bishiya yake shi ne Allah subhanahu wata'ala ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wahayi na abin da yake so ya masa wahayi ya ba shi umarni na salloli cewa ba salloli ya je al'umma su sunan kai manzon Allah ya ce Allah subhanahu wata'ala ya umarci ne da salloli hamsin cewa a yi sallan magariba goma isha goma subahi goma azahar goma la'asar goma manzo Allah su aljanna suka so da gaske ya karba yana murna ya zo sama ta shidda annabi Musa ya tare shi yace yaya aka yi da ganawar yace a an bani sallah 50 ne ni da al'umma manzo Allah ya ce al'umma ka ba ta yawa wani Isra'ila sun yi ku karhin rai sun yi ku karhin jiki su an jarabe su da abin da bai kai wannan ba sun kasa ka je ka roki Allah ya sauka maka manzo Allah ya koma aka nemi sauƙi aka rage sallah biyar ya koma sai da suka dawo sallah biyar Annabi Musa ya ce mai irji sallat takhfifa je ka doki Allah ya ƙara rage zan ce ina jin kunya an koma kuma Allah subhanahu wataala amma sai Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je mutanen ka sai salloli biyar amma abin da na hukunta na yi niyya yana duk sallah ɗaya a matsayin ladar sallah goma zan ba su haka duk wanda ya salloli biyar yana da lada na sallah hamsin ne jama'a akwai wanda ake so irin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi kana wasa da sallah kai da kake son a baka sallah a zahar goma kai ka zo ka yi ta bakin hanya kana Allahu akbar ma ta wani tana wuce kana Allah ido kana kallon ta dai wallahi sallah ba wasa bace jama'a kuma Allah ya tausaya mana yayi mana kyauta manzo Allah ya dawo da wannan salloli yau gashi maganar annabi Musa ta tabbata wani wallahi ko sallah wala an kamar aka mai da ta sai ya ce an matsa mutane to duk wanda yake jin nauyin salloli biyar ya je kakkabe imanin shi ya wanke ya samu matsala wallahi virus ya shiga shi salloli biyar ba sa nauyi ga masu imani sai dai wanda Allah ya jarabe shi shi ne mai tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida aka waye gari to sai ya ƙara shiga damuwa to yanzu magana gaba zai gaya ma yadda kun fahimci misali ya je ya yi wannan abin tabbas ya faru to yanzu in ya zo garin makka kuma son na aka yi shi faɗi to wa zai gaya ma da shi ne mai ruwa ya ce maza na ya koma gehe ya yi shi sai ga abu jahal ya sai ya zauna gehensa sai ce a mutumin ko an samu sabo abu ne maza ya ce an samu gane sai ya da zama ya ce tufaɗi in jiya yace jiya da dare malaika jibril ya zo ya dauke ni mun tafi baitul maqdis da nan na wuce har na zo sama ta bakwai na dauko na karɓo salloli guda biyar abuja ne ce ta saurara sai je ya tara mutane duka sai da an ka taru sai ce mai mai ta musu abin da ka ce maki Allah ya kare mu kun sa abin da kake son mu ciro duk abin da kaka yi in ka ga mahasara sun sa ka gaba to za ka ci gaba kun gane misali duk abin da kake in dai na alheri na kaga makiya sun yi shiru sun kyale ka baka zuwa ko'ina amma sadda kake kokarin shibka alheri kaga makiya sun yi ma dan bulle in Allah ya so suna ƙara ma yaji ne sai ka kai labari Abuja ne ce to ga karan ko abubakar da kace yana gazgata ka sai ya kare ta wanda zai yi shi ne wani munafiki ya sande sauri ya zo ya samu abubakar ka ji mutumin ka ko ya ce je ya je baitul maqdis daga can ya je sama ta bakwai ya ya karbo sallah abubakar ya ce wai hada wannan magana ya ce shi da bakin shi wanda ya ce shi dai shi ya faɗa ya ce shi ne in shi ne haka ne an samu suna siddiq shi bai taɓa musa abin manzon Allah amma haka sai ka ga wani tsinanne ya je yana zagi abubakar wa abubakar ne na yake kai ka san wanda ya zagi abubakar ko Allah yana iya zagi saboda abubakar Allah ne ya ta ya ce mai mutumin kirki sai kuma ka ce a mutumin banza ne kenan ka kare ta maganar Allah Allah ya gyara ka bata Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ya ce musu yayi Isra'i da Mi'raj ga inda ya bi ya je baitul maqdis ya wuce sama ta ɗai ya tarar da annabi adam sama ta biyu ya tarar da annabi isa da yahaya sama ta uku ya tarar da annabi idris haka dai sai wani ce ta ba dai ka zo baitul maqdis ba ce ya zo to gaya mana yadda yake ai mun mun san ta in za a shiga kofa ta kaza mi annan kofa ta kaza mi annan kofa ta kaza mi annan kun san baitul maqdis babban masallaci ne gimshikan shi zinariya ne da azurfa a haka aka gina shi annabi sulaiman ne ya gina shi shedanu ne yasa suka ciro walawalai aka gina shi dan haka masallaci ne dan kare ne dai da tunanin biyu da kike tunanin baitul maqdis ba haka yake sai dai wanda Allah ba iko ya je ba ni na gan shi so dai amma a mafarki Allah kai mana aiki in Allah ya so zan na yi mafarki daga Saudiya Baitul Haram masu abin da ya kai ba sai ga mun kai ziyara a Baitul Maqdis mu ƙara ziyara ba kwana ya tashe ni kawai ka gane ba ni kuma na tashi nace Allah na roƙe ka cika min wannan buri na ka sa wata rana in dalce wannan gurare na haka ban cire ran wata rana duk mu duka mu kai ziyara gurin ba Allah ya mu dace shine sai suka ce yanzu in dai haka ne ga wani nan ya zo ga wani nan ya zo ga wani nan ya zo za su yi ma tambayoyi akan wannan masallaci in ka ba da amsa gaskiya ne in ba ka ba da amsa ma ƙarya ne ya ce to ai mai tambaya maza ya ce sai bakin ciki ya kama shi damuwa ta ƙara damuwa a kanci saboda ne wurin nan cikin dare ne yanzu kuma ba tsayawa na yayi ba wuce ana yi ya dawo kuma yanzu an ce shi siffanta yadda yake na Allah akwai ƙwarewa ko ba za Allah ya ce muna wannan hali sai Allah ya sa mala'ika ta kara ne aka ɗauko surar masallaci aka sa a gabana ne an tambaya kofa ta kaza mi'a akwai sai ce kaza da kaza da kaza da kaza akwai zane iri kaza an yi kaza an yi kaza waje kaza ba ai waje kaza ga kaza nan ga kaza duka sai dai musu bayanin masallacin nan tas sai suka ce ka mu dai ko za mu yi da sai mun tambaye ka da katta a hanya dawa dawa ka haɗu da su Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suwa ne na haɗu da su wuri kaza na tarar da su ma raƙumin su ya ɓace daidai wuri kaza kuma a lokaci kaza in sun zo ku tambaye su suwa ne mun haɗu da su wuri kaza suwa ne mun haɗu da su wuri kaza sai suka ce to mu kuma raƙumin mai na ka haɗu da su ya ce raƙumin ku na haɗu da su wuri kaza raƙumi kaza shi ne an gama kuma shi zai fara shigowa gari daidai fitowar rana za su shigo gari suka ce to yanzu kan abin da ya rage mu gaskata ka in mun ga sun shigo daidai fitowa gari daidai fitowa rana to mun yarda yanzu shi ɗai adda saura shi ne sai aka yi sabko aka tattara bakin gari ana jira fitowar rana wasu su rana suke sauri ta hito su yi ihu su ce ya bai ba to shi ne sanda wanda zai cewa rana ta hito sai jona yana cewa ya ga gara kuma na su hito kuma gara kuma ka zana gaba da sun fi cewa laya wannan sihiri na yau kai wasu yana yi Allah wanda ke sarki ka samu dace. Kun san shi maƙiyi da kake gani, maƙiyi, inda an ce ma mutum hasada kana yake yi, to yana da wuyar lamari. Shi ba ka birge shi, eh ba ka birge shi. In mutum yanzu faɗa na kuka kai da shi, ba hasada kana yake ba, take shi na kai ya ji zahi ya mare ka, kuka ci kwalar juna in an ka raba, ba mamaki gwar ku zan abokan juna. amma in hasada kana yake duk abin da ka bashi shi in ba bayan ka ya gani ba bukata shi ku duba ku gani inda hasada shi ta hasada ba ta da magani amma kiyayya tana da magani zana ce ta hadu sahabu in kun ga mutum bai son ku ba shi zai so duk wanda zai zaka wa inda zai karba wata rana sai kun zama masoya juna amma banda mai hasada ka komi za ka ba shi shi inda bayan ga bayan ka bane bukatar shi ba tare shi yasa ai sun kasa da za da sarsa ya zama musu da abubuwan da cikin sauki za su karbi addini amma ina ba horo Allah ya kare mu to shine Allah yake bayyana mana yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa cikin dare min al-masjidil harami daga masallaci mai alfarma ila masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa wannan shine da daddan masallaci a duniya masjid al-haram ya girmi masjid al-aqsa da shekara 40 haka manzo Allah ya bayyana akan a samu masallacin Madina allazi barakna hawlahu wanda muka albarkaci zagayensa suma da majalisi mun albarkace shi ne da annabawa duka annabawa sun zo wannan wurin wasu ka ce kuma albarkace shi da ‘ya'yan itatuwa yanzu ba ana rigingimu a wannan wurin ba haka ne ko babu kuma gurin da ya fi wannan gurin daɗi a yanzu za ka ga mutum an kashe mahaifin shi amma bai hana inda dai shi kwana hadda mai shari saboda Allah ya sanya ma wurin albarka ana damun su da yaƙi amma bari in tambayi ko wani na ya taɓa jin Filistin ta nemi taimakon abinci. suna noma ne akwai kwanci hankalin noma babu kullum yaƙi suke yi amma ba su yunwa ba su da damuwa kuma ba su ibarin wannan gurin saboda an zai ba na kana hau da wuni Allah ya sanya wannan gurin albarka ba da kana hau da wuni ya shaye su kai albarka a gurin ko kai ka zo ba dole ba ka hituwa duk kashe-kashen ku riba ku gani in ba dan baraka na hau da gobe ina ne za ka ga mutum da bindiga jigida ka ɗauko duki kana jiho shi haka suke korar kahirar isbarin isra'ila da duwatsu za su kore su to duk cikin baraka na hau da gobe allah ya sanya mu zagayen na albarka Allah madaukin sarki ya samu dace kuma guri ne na babansu da suka gada idan Allah ya samu na raye ko gobe ko kuma karatu ya kai mu akwai ayoyin da zamu zo mu bayyana mu waye mu mutane kai game da abin da wasu suke faɗa akan cewa Yahudu su suka fi cancanta da wannan gurin ba Larabawan da suke wannan gurin ba mu musulmai ba mu yarda da wannan ba muna da dalilai da za mu yi raddi a kai in lokacin ya yi muna yin bayani Allah samu dace. Linuriyahu min ayatina don mu nuna masa daga cikin ayoyinmu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce al'ayata nan shine ajaibina ababen mamaki zai je shiga abubuwan mamaki wanda yake sama ai ya ƙara ganin abin mamaki innahu huwa samiul basir lalle shi Allah mai ji ne kuma mai gani ne game da abinda kafirai za su mai da manzo Allah na martani fa ataina musa alkitab mu ne muka baiwa annabi Musa littafin at-taura wa ja'alnahu hudan li bani isra'il muka sanya littafin at-taura ya zamo shiriya ga bani isra'ila Allah tattakhidu min duni wakila kada ku riƙi wani abun bauta koma bayana wakilan bi ma'ana rabban kada ku riƙi wani abun bauta koma bayana Allah yake cewa zurriyata man hamalna ma'anuhin sune zuriyar waɗanda muka ɗauko su tare da annabi Nuhu mana cikin waɗanda suka tsira a cikin jirgin Nuhu daga na aka samu ɗaya waɗanda suka bayar da zuriya ta wani Isra'ila. Kun gane ko? Allah maɗaukin sarki yake cewa innahu shi annabi Nuhu kana ya kasance abdan shakura bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab mun bayyana wa banu isra'ila a cikin littafin su at-taura Allah yake cewa la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan ƙasa karo biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku aikata laifi mai girma. gane ko? Allah yake cewa fa'iza ja a wa'adu ƙulahun bar mu tsamu bayanin wannan ayu, saboda wannan aya ta ɗaya da ta biyu ɗin nan suna buƙatar shimfiɗa, da shimfiɗa ne za ka iya ku gane su, ko ba haka ba ne? Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Wannan ayar da za mu karanta tana mana bayani wani ɓangare ne daga cikin tarihin bani Isra'il, kuma tana yin bayani akan mustaqbalihim abin da zai faru da su a gaba. Isa ƙur'ani yana da mu'ujiza a nan, daga cikin mu'ujiza wadda za mu fitar ta ƙur'ani a wannan aya ta ɓangarori guda biyu. Na ɗaya, ƙur'ani shi ne yake ɗauko tarihin al'ummomin da suka gabata. abubuwan da muke samu na labari a Ƙur'ani idan ba don wahayi ne daga Allah ba za mu same su ba kuma ba za mu samu labarai na gaskiya a kowane littafi ba sai cikin alƙur'ani mai girma shi yasa Allah yake cewa inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'il akthar alladhi hum fihi yakhtalifun wannan qur'ani yana gaya wa banu isra'ila mafi yawancin abubuwan da suke yin sabani a cikin sa na ɗaya kenan sannan daga cikin mu'ujiza daga cikin mu'ujizojin da Qur'ani yake da su da takallamu an guyubil mustaqbal Qur'ani yana ba da labarin gaibi abin da zai faru bai faru ba inda wannan ayar ana gaya musu ne kaza zai faru tun bai faru ba sai gashi kuma ya faru kamar yadda Qur'ani ya bayar da labarin aga wannan yana nuna mu'ujiza na Qur'ani dan Allah cewa yayi وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب من بينا وبنو إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض ذاقي قلنا أبايا أسان سني مصيبة أما أنقى مسيافا كما هكا يافا كما يد الله سبحانه وتعالى يي بياني الله ممكن سركي يسام غاشي sannan jama'a Qur'ani mai girma shine littafin da yauyi watsa-watsa game da tarihin banu Isra'ila. Yahudawa babu wani littafi da ya tona asirinsu irin Alƙur'ani mai girma. Babu wata al'umma da aka tona mata asiri cikin Ƙur'ani irin Yahudawa babu. Ni a dalili, kuna iya tuna ba, Allah gaya muna. Nesa duk al'ummomin da suka gabata ba wata al'umma da aka tona asiri aka faɗi mugun halinta irin yahudawa kun san sirrin sirrin shine ba wata al'umma da take kin musulmi da musulunci irin yahudawa shi shi yasa Allah madaukin sarki a cikin Qur'ani yace la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahudu Allah yace menene alladina ashraku zaka samu waɗanda suka fi nuna kiyayya ga musulmai sune waɗanda suka ce su yahudawa ne shi yasa har yanzu duk wani zagon ƙasa da zaka ga an kulla dan a cutar da musulmai da musulunci daga bayan su kuma duniya ta babu wanda yake kin musulunci irin wannan mutane Allah madaukin sarki ka kare mu daga sharrin su shi yasa daga cikin sharrin su har yanzu duk ƙasashe in dai ba ba su samu dama ne ba manahijul ilmiya suna ƙoƙari su sanya nasu tsari a ciki duk abin da ya shafi tsari na karantarwa sai sun iya ƙoƙari an yi amfani da tsarin su don me don faɗa da musulunci yanzu ta kai akwai wasu ƙasashe na musulunci ayoyin ƙur'ani da ke magana akan tarihin yahudawa ba a karanta su ba a fasara su saboda ni ba sa son a san sirrinsu musulmi masu tasowa kasu san sirrinsu sannan suna amfani da mustashrikai waɗanda ake ɗaukan nauyinsu su su karanci addinin musulunci don su zo su wayar ma musulmai da kai cewa abin da Qur'ani yake faɗa na mugun halin Yahudawa ba gaskiya ba ne. Kun suna nan suna yi aiki. Za ka ga wani in kun haɗu da shi in yi ma larabci ya hika ya larabci, ya hika haddace Al-Qur'ani amma ɗan kwangilar Yahudawa ne. Kun gane wannan? yana daga cikin su a yanzu su kawar da hankalinku a kan addini su haɗa ku da gima ku ce ku yi ta hayaniya kafin ku faɗaka lokaci ya yi nisa buƙatar su tariya yanzu wannan ya fara kama mu kenan in ba mu yi hankali ba sai an waye gari mu rasa da za mu samu ga misali a nan afirka da duniya baki ɗaya musulunci ina ne yake da ruhi musulunci yana da ruhi ne ta ɓangaren ahlus sunna wal jama'a su ɗan bida ba magana su aka yau sai dai su yi rawani a ji ana maulidi ana kiɗi su cika ciki su cika aljuhan su nike ba wanda zai sai ma sanya ma ƙur'ani gaba yin mutane bayani a gama tafsirin ƙur'ani a sawan littafi ba aikin suna ba wani aikin su dai a ce mai shehi ya yi ƙaton rawani gida ne a kama ya raguna da shanaye shi yanka su an gama da tasu duk wanda ka ji an ce ma malam ne bai karantar da kowa bai karatun ƙur'ani ba shi tafsiri matacce ne bai da wani amfani cikin al'umma amma kuna da mai kuɗi ne ya fi kowa kuɗi unguwa amma bai ba kowa ko sisi tun girma ana mai amfani kuɗin shi an gane misali ba su da wani amfani to haka wanda duk ya yi ma naɗi ya ce ma shi malam ne sai ka tambayi shi ɗalibi nawa gare ka to mu koma bayanin mu waɗanda suke ƙoƙarin wayar da kan al'umma su fahimtar da mutane addini su ne ahlus sunna wal jama'a to yanzu sai aka shigo da ƙoƙarin a rusa su amma ta wace hanya ta hanyar cikin gida don ahlus sunna wal jama'a na waje bai iya rusa su sai dai wanda a cikin gida kuma cikin gida waɗanda an ka yadda da su su za a yi amfani da a rusa su kaga bari in ɗauko wancan lokacin da ƙungiyar izala za su haɗe inda saniya ya jingir ba dattijo na ba da ba a haɗewa kan harko ma ina gida aka zo aka same shi kuɗi cikin buhu ƙasa aka ce da shi ga kuɗi mu muna tare da ku amma wa'annan in kun ce za ku bi shi ta ko ba sai kaza kaza ya ce a su za su yi ma'alla ne kuɗin na abar su su ma na wancan ɓangare aka kai musu aka ce a bari nan kuɗi bai amfani ba ƙungiyoyin an haɗe ko ba a haɗe ba daga baya ta ta tahi ba a ba da amsa ba ba ta yi ba don Allah ya raba su ka ce a ƙira su ba guda ba ce ka ce ba sa kira ga ƙur'ani ka ce ba sa kira ga sunnar manzo Allah ingantacciya inda haka suke ne zai raba su ba kowa bane yahudawa suke da wani abu a ƙasa amma wanda in ba kana karatun qur'ani ba ka gano wannan yanzu ta ya ta kai an kai ana haɗa ahlus sunna faɗa sai ga babban malami ya hito yana zagin babban malami kowa yana shi kuma cikin ahlus sunna sai kana ganin babu wani abu ƙasa eh ɗabi'a ce ta ahlus sunna ahlus sunna ba malami ba ko ɗan iska bai hitowa yana zagin shi dan zagi ba ɗabi'a bane na ahlus sunna ba ɗabi'a bane na ahlus sunna ya zo yana ci wani mutunci ana kabbara ba ɗabi'a ahlus sunna bane ɗabi'a da suna fahimtar da mutane addini aiki amma yanzu ka ga nan yadda ake shigo da abin yanzu ƙananan yara suna nan an ɓata kwakwalensu sai ga babban malami wanda an yarda malami ne sai ga ƙaramin yaro wai ya hau mimbari a social media wai yanzu zai yi raddi akan malam wani malam wani ya yi kuskure akan abu kaza zai yi raddi zai musu gyara in girman Allah akwai tarbiyya nan ni ne ne hankalinmu ya bamu babu wani abu ƙasa matasa da yawa ana amfani da kwalansu ba su gane sai sun yi fada sun yi zurfi cikin abu sai su kasa fita su ko wayancin bukatar su ta biya sai su gaya daga a yanzu nan akwai jami'o'i na musulunci wa'inda yahudawa suka buɗe ba a karantar da kowa ciki sai bai buɗe an buɗe ma 'yan afirka tasu a yanzu nan in dai aka ɗauke ka a can karatunka kyauta ne salar ɗinka tun 25 za a baka salar ba ka ci abinci ciki amma babu waɗanda ake faɗa da su a ciki sai ahli sunna ƙoƙarin da ake yi a nuna wa mutane yahudawa da nasara duk ɗaya ne ƙur'ani da yake faɗin aibin yahudu ko nasara ba haka ba ne yadda abin yake da musulmi da bai yahudu duk ɗaya ne kenan da haka musulmi ku ɗauki ra'ayin cewa duk guda ne ba faɗa wani da addini wannan fa makarantar tana nan kuma a yanzu nan da shekara goma in ba sa'a ba duk wanda bai yi karatu a wannan makaranta ba sai kaji gwamnati tana cewa ba ta yarda da shi ba tana taron jirgin shi daina ma wa'azi ita wanda duk za ta yi musu za su yi mata wa'azi su yi wa'anda an ka yarda da su mun san cewa mu ma Nijar muna da kaso duk shekara sai gwamnatin Nijar ta tura wa'annan na a zo a yi karatu mina na hankalin ka ya baka faransa da amerika sun su gina wannan makaranta Allah da ya kare mu na haka sai mu kiyaye to shikenan shine qur'ani yake son ya nuna mana sirri na yahudawa da sauransu mu koma kan ayan ko ba haka bane akwai lokaci ko minti takwas shine sai Allah yake cewa waqadaina ila bani isra'ila mun bayyana wa bani isra'ila fil kitabi a cikin littafi cewa la tufsiduna fil ard za ku yi barna a bayan kasa marrataini karo biyu barna ta farko a ina ne ta faru kuma yaushe ne ta faru barna ta farko ta faru ne a ƙaryata attaura da suka yi sun karyata littafin attaura ayoyin da attaura ta zo musu da shi na umarni suka karyata to wannan barna ne Allah suka ce ya kai barna littafin da Allah ya ba ku ku yi watsi da shi ku kai aiki da shi sakamakon wannan Allah subhanahu wataala ya jarabe su da nau'i nau'i na azaba sannan barna na biyu malama suka ce barna na biyu da za su yi kuma sun yi shine kashe annabin Allah Yahya alaihi salatu wassalam annabin Allah ya haya Allah subhanahu wataala ya sanya shi karkashin wani sarki kun gane ko karkashin wani sarki wanda shine yake ba shi shawara inda kun san su banu isra'ila eh annabawan da sun ka gabata annabi daban sarki daban ga annabi ga sarki kaga ita annabtan manzo Allah da ta zo sai ya zamanto shi annabin mu shine sarki shine annabi kun fahimta masa shi adda yuka shi adda nawa amma su in ka duba sai a ce ga annabi Ibrahima ga Namrud ko ba haka bane annabi Musa sai a ce ga Fir'auna ko ba haka bane eh a ce haka dai kun gane misali ko to haka shi ma annabi Haya da ya zo a kowane sarki tare da shi su suke saddadar da sarakai cewa ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata shi ne shi wannan sarki na lokacin annabi haya sai ya so shi aure 'yar ɗan uwansa sai ya nemi annabi ya shawara ya ce yanzu yaya za a yi annabi ya ce ba ta halasta gare ka sarki ya ce a dai duba a gani ya ce ba ta halasta a gare ka kasa in ka zan malamin sarakai to in dai ba Allah ne yake gidan ka ba to dole sai an juyar da kai su annabawa Allah yake jagorantar su aka yi aka yi annabi haya shi gyara abin da sarki shi a wuri wannan matar ta ce a ba ta da sagari to shi ne mahaifiyar yarinya kuma yadda wasu malaman tare suke ba da labari abin ya dame ta yayi mata zahi sai ta yi yar kwalliya ta samu ta kaya masu ado in kale da ita zuwa wajen sarkin ta ce da ita in sarki ya nemi bukata da ita ta ce mai tana iya biya mai bukata amma da sharaɗi sharɗin shi ne a cire kan yahaya a kawo mata shi ne bukata shi ne sarki ya zo tuntuɓe ta ya za ta ce a ita inda ana biya mata bukatar ta me bukatar ta ce bukatar ta guda ne a cire mata kan yahaya sarki ce ta babu da ya an biya miki bukatar ki aka je aka sare kan annabi haya malamin tarihi suka ce kan ya rabu daga jikinsa amma harshen yana faɗi la ta hillu la la ta hillu la la ta hillu la har yi bar magana ya koma ga Allah cewa ba ta halasta gare ka ba ta halasta gare ka ba ta halasta gare ka har magana ta tsaya wannan ba barna bace a bayan ƙasa to kaga shi ne barna ta biyu da Allah ya ce za su yi kuma sun yi yasa Allah yake cewa wa qadaina bi ma'ana bayyana nunun din nan da aka yi idafanta zuwa ga ƙwadaina Allah ya sata ne da ta'azimi nafsihi don girmama kansa mu ne muka bayyana ga banu isa fili na qada'u fili na qada'u a qur'ani yana ba da ma'anoni fiye da goma nan ɗaya daga cikin ma'anar shine wa bayyana kun ga misali saboda ba ma tsawaye ta tafsiri shi yasa muka takaita an ba da haka duka ayoyin za mu kawo su Allah ya samu dace la tufsiduna fil ardh kuka sai aka yi iktiranin fi'ili mudari'i da nuna tawkidat thaqila da muwa da lamun alwaqi'a fi jawabil qasam bi ma'ana wallahi kenan Allah ce wallahi za ku yi barna a bayan ƙasa marratayn karo biyu wala ta'amunna uluwan kabira sa'annan kuma za ku yi dagawa a bayan ƙasa dagawa mai girma kenan Allah madaukin sarki ya samu dace ina ne fa'iza ja a wa'adu ulahuma idan lokacin ɓarna ta farko ya zo shi ne ulahuma ba a suna alaikum ibadar muku za mu aiko muku da bayanmu kulai ba'asin ma'abuta iya yaƙi shadidin mana masu tsananin ƙarfi ba ja su khila da biyar za su zo su karkashe ku a cikin gidajenku ana za su zo su yi muku duk abubuwan da zai zama martani na sinamakon sa'a wa Allah subhanahu ta'ala da kuka yi nan da Allah yake cewa ba atna alaikum ibadan lana za mu aiko muku bayan ba sharadi bane bayan su zama nagari amma in dai mutum ne a bayan duniya ko nagari ne ko ɗan iska ne sai dai ba mu Allah ne ko ba haka bane idan ko cikin kafaran da za mu aiko su azabtar da ku to dai bayan mu isa wasu malamai suka ce Allah ya tayar musu da bukta nassa ya je ya mulke su kusan tsawon shekara ɗari bakwai ana wahalar da su babu yadda suka iya daga baya da suka tuba Allah subhanahu wata'ala ya tayar da wani daga cikinsu suka samu yanci da suka zo suka ci mutuncin annabi ya haifun suka ƙara faɗawa a cikin gwani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana wa'dan maf'ula wannan ya kasance alƙawari ne abun aikatawa ma'ana qadarin maqdura abu ne da muka kaddara ko zai faru don maradadna lakum al-karrata alaihim sannan muka juya ba ku dama a kansu mana muka ba ku dama ta samun sauƙi kuka mulke su bayan da kuna ƙasansu wa amdadna kun bi amwalin wa muka yi muku gudunmuwa mana muka ba ku dukiyoyi da ƴaƴaye wa ja'alnakum aktsara nafira muka sanya ku ku ne mafi yawa bayan kun tuba mu Allah kun gyara halayenku sai muka dawo da mulki a hannunku in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata kun yi aikin kwarai kun kyautata ne domin kanku mana duk wanda ya aibin kwarai ladar tana kansa ne ba kan wani ba wa in asatum falaha in kuka saba to sakamakon mummunan aikin da kuka yi zai dawo ne akan ku fa idza jaa wa'dul akhirati idan alƙawarin hukuma na biyu nan al'akhira ba lahira ba dama ai an ce za su yi barna so biyu ko ina hukuma so biyu za ta same su to idan lokacin hukuma na biyu ya same su zai same su la yasu'u wujuhakum kenan nan akwai takabiri ba dole sai an maimaita wannan kan inda Allah ce fa idza jaa wa'du ulama ba athna alaikum ibadan lana to haka ma fa idza jaa wa'dul akhirati ba athna alaikum ibadan lana liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwal marra kenan sai a kaddara wannan kenan idan uquba ta biyu ta zo sakamakon kun sake aikata barnar Allah ce za mu tayar da bayinmu don su muna da huskokinku su azabtar da ku kuma su shiga masallaci mai alfarma kama da haluhu awwal marratin kamar yadda suka shige shi karo na farko wa yutabbiru ma alau tatbira sannan za su kwantar da dukkanin abin da suka gani ƙasa kwantarwa mana za su rusa komai su karkashe duk abubuwan da suke tsaye su faɗar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kenan idan Allah ya kai mana rai gobe da za mu ɗan biyo kan wa'annan ayoyi kaɗan sai mu ɗora zuwa ga abin da Allah ya sa wanda muka daidai Allah ya ba mu gada da muka kuskure Allah ya kuma musamman Allah ya ba mu gada da shaɗu Allah idan Allah an ta nasiru kuma tuwa ne